ji muna tausi da wannan kasida amma da shaurar Allah ya tawassuli da ita wajen biyan dukkan bukatunmu Allah muna rarrashinka muna kawo bukatun baki ɗaya zuwa gare ka duk wanda suka wani wasiya da addu'a duk waɗanda suka yi hidima a cikin wannan zama da muka duk waɗanda suka yi hidima a cikin maulidi tun daga da aka fara shi zuwa yau zuwa gaban abada Allah dan alfarma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli duk abin da shi faɗa cikin wannan kasida Allah ka biya bukatun su Allah ka biya nan bukatun baki ɗaya bil mustafal mujtabal muqtari min mudad ta'alluqi shawar na ce ta'alluqi ratayuwa ta na rataye ne bil mustafal mujtaba da annai muhammad sallallahu alaihi wasallam mai wa'annan zababan sunaye al mustafa ne shi al mujtaba ne zababbe ne daga cikin zababa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana muqtarun min muqtarin min muqtar ni zababbe ne daga zababbe daga zababbe Allah ya dinga tankaɗe na rairaya yadda zai fidda wato iri na in ana cewa ga iri an shuka sai an zaɓa to haka Allah ya dinga tankaɗe da rairaya kafin ya fidda iri na zaɓaɓɓe ne shi min mubarin daga cikin birnin muza zaɓaɓɓen muzaru ne shi da yake larabawa sun kasu gida biyu ne akwai dangin da ake cewa rabi'a akwai dangin da ake cewa muzaru ma'aikin Allah shi muzar ne ba rabi'a ba ne shi yasa shi wancan da kuka an mata ɗazu salma a kazagu a kazagu ɗin ya fi sa abu musaila mutu kaza wa alifa musaila mutu kaza da yake shi daga rabi'a ya fito sai yake wata magana yana cewa wai ai su biyu aka sauka da wahayi da shi da manzala shi ma annabi ne manzala ma annabi ne sai dai da yake wai mai wato wato wato wato su rabi'a su mudar mutane ne masu danniya sai suka sai danne mai haƙƙinsa sai danne masa nasa haƙƙin sai mai ya hana shi annabtarsa shi ya dage shi kadai amma shi shi da yake mai gaskiya ne a cikin rabi'a yana ikirari da annabta annabi kuma yana ikirari da annabtarsa shi kansa shi annabi annabi ma annabi shi bai zalunci ba zai zalunci kowa ba shi ya yarda annabi ne shi ni ma annabi sai rubuto annabi takarda wai min musaila mata rasulullah ila muhammad rasulullah sai manzo Allah ya tashi ci a mai reply a rubuta mai amsa min muhammadin rasulullah ila musailamatul kazzab daga muhammadu manzo Allah ya zaga musailama makaryaci kai kan ba annabi bane makaryaci manzo Allah daga muzaru ya fito to ta'alluki rayuwa ta yi wata shehu tara sai ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake an zabe shi daga cikin muzaru wa hawali annabi shine nawa shine zabi na nan kai na tsaya bana bukatar wani bayan shi fil badwi wal hadari ko a birni ko a ƙauye ni dai annabi Muhammad kawai kaddara bi shauku fi kullu biladi yau ga shaukin manzon Allah ya dauke ni ya kewaya da ni cikin dukkan garuruwa ba garin da kafa ta bata shiga saboda shaukin annabi darabi ashauku fi kullu biladi wadaha matsalabi duk wannan kewayen da nake annabi nake nema shi za abun mamakin shawai Ibrahim sai ganshi ya tafi Misra ya je gurin abokinsa jamalu abdul nasir amma ya ce ba fushi na zo nema ba ni kuma za na zo nema ko a rani ƙariban min jamalin mushahidan jamalan yi ƙawihi ko wani rulihi gane ba yau gani ina gani na kusa da jamalu abdul nasir amma ba na ganin jamalu wani jamalu nake gani da ke ƙarfafa shi na muhammadin nan sallallahu alaihi wasallam wanda ke karfafa jama'a da nasu shi nake gani ba da wanda nake gani ba ni kam walan ubsiran shay'an siwahu walan ubsiran shay'an siwahu ka annama jami'ul wara khairul wara wasafan safa ba na ganin wani ba mun Allah ba da inda na kalla ko ina na kalla shi nake gani ka annama jami'ul wara khairul wara ni sai nake ganin wata kawalwanniya wani gizo nake gani kamar dukkan talikai sun zama annabi dan duk wanda na kalla annabin nake gani a cikin zamana ganin sai annabin nake gani sallallahu alaihi wasallam duk in naka Allah annabin nake gani ba shi nake ba su nake gani ba mm saboda haka haka ne ah wa malun duna abjifa haba khayala kaka dina tafi London ba London nake nema ba fa haba khayala dauki London a matsayin ka walwalniya abinda ke cikin ta nake nema shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya samu kansa a Faransa ma sai ka je yana fadar رأيت رسول الله جحرا ويقظة بباريسا هل ذاك المحل محله غانا قصر فرنسا دار الفاسقين كسالا غرين شغلالو متانان بانزا اما ان نزو غرما منزالا da kigani bana ganin wani sai shi sallallahu alaihi wasallam saboda duk inda na shiga annabi nake nema bana neman wani sa fada ha matsalabi manzo Allah shine abin nema na duk cewa yanda nake a duniya annabi nake nema wa ilayhi muntaha safari kuma yanzu ga manzo Allah ne makurar tafiya ta duk in tafiya komai nisan duniya inda zan je ka san wani garin ko sunansa ba zaka ji ban baba ta shehu ba lihan koka min ban koka za a haɗi muku yiwali na kalafara na ce nima ta ɗin wani hankoka da bankoka wasu a bakin shi aike kaji ka wadda ake shirin ne karatun ba ana batala ai suruki haka na don Allah ya yi wani zai yi munta hasafari za ga maza Allah da yi makwarar tafiya ta ko ina ka ji na dosa a gabas ko yamma gun annabi na tafi ba wani sai shi na dai tuhu da shi na cikin manzon Allah ya rasulullah bai kuka yi rujul faiba ga bakonka yana neman faila ga bakonka kaji sahibul fadajin ma faila yake nema sahibul fadajin ma faila yake nema kashin fadai to mu kuma ina za mu saka mu shi ma faila yake nema ta zake nan a ne mutum da ba mu dake mu faila Allah ba mu faila bai kuka ga bakonka ya rasulullah yanzu faiba yana neman faila faila nake bukata a gonka wal auna ina neman taimakon ka ya rasulullah wal ahluna fi qadari amma fa ka sani na baro iyali na a cikin wani muyacin hali ba ni ga ni na zo bakon ka ne kuma can na baro iyali ba a cikin wani hali muyaci to ka kula da bakon ka kula da iyalin da ya baro a ciki ka zama gata na ka zama gatan bayan da na baro kuma inni faqirun waqirun ajizun wajinun ni da ya rasulullah mu bukaci ne faqirun wanda komai sai agonka nake nema waqirun ga nan wulakantacce ne kuma bai ba komai nake ba sai fadin taimakon ka ya same ni kai zaka dauka kai kai zaka mai da ni komai shehu ibrahim in yana gaban manzon Allah ka ji sun kuyar da kai ka ji rarrafe ka ji tsotsar kasa a gaban manzon Allah da yake shi ya san me gidan ya san gunwa yanzu wanda ya san abu shi ya iya faɗa abu wanda ya san abu shi ke tsoronsa ana ba da hikaya wai zaki ne a bayan gari a jeji yara suka zo suna wasa da shi sun hau kansa su hau kansa su sauka nan su kama gemunsa su ja su sa mai hannu a baki suna ta wasa da zaki sai matar zaki su kiran kai daɗi yanzu wannan raini wannan yan kuca-kucan za ka bai suna wannan aikin kana kallon su kayi banza da sai ta a kake da wani ai ba san da wani ba su sanna wani a kake da mu zuwa can iyayen a cikin gari suna ta neman ina yara suka shiga sarrafa ana ta neman an rasa yadda suke aka zagaya ana neman su aka zagaya jeji suna dosowa suka hangi ga yara can amma fa kuma suna wasa da zaki sai suka manta da 'ya'yan suka juya a guje kowa ya ga zaki ba sai gudu zaki sai ce da matarsa kin ga wa'anda suka sani kin ga wa'anda suka sani to wanda bai san abu ba wasa yake da shi da suya da gashi da dahuwa labarin wuta suka ji ba su ganta ba sai arba da ita ba a tambayi tsire labarin wuta arba suka yi da wuta shi da ita ba ki gaji a tsakani shehu ibrahim da ya ɗan ɗanin manzan allah shi san waye shi da aka baya wasa da wannan hadara a bakin shehu za mu koyi ladabin magana da manzan allah allah da sallah in ya zo gaban annabi za ka ji sadda kai za ka da harshe ke karewa in ni faƙirun waƙirun ajizun gani gajiyayye ba zan iya komai bayan rasulullah sai da kai wajilun gani matsoraci ni in a gaban ka nema kasa magana ne mali suwar mustafa ban da kowa sai manzan Allah ban da kowa sai kai rasulullah al-muqtar min wazir farzu ban da kowa wanda zai dafa min ko ya karfa ba na ba kai ba farzuq lil auda ya rasulullah ka azurta ni dawowa gaban ka sake sake dawowa ba zuwan karshe ne ba ka sa in sake dawowa na ataituka tis'an summa ashran wa innani ataituka hazi fahadi ya tarabbas ya rasulullah na zo karo tara na kuma zuwa karo na goma na kuma zuwa yanzu ma gani sha daya fahadi ya tarabbas shehu ibrahim sai da ya aikin hajji ɗaya bayan ɗaya guda goma sha bakwai a rayuwarsa aikin hajji zalla ba umara ba sai da ya aikin hajji goma sha bakwai duk aikin hajji akwai ziyara annaba a cikinta abin da ya wai yara sun tsinci hankoli wai aka tare ana conference a maka taron ƙarawa juna sani wai ana neman yadda za a dakatar da alhazai su dinga tsayawa iya mata ba su jin ziyara annabi ba ni ziyara mai suke zuwa yi ne to akalla in ya zama dole sai sun zo madina su zo ziyarar masallaci su sa wa zuciyarsu niyyar za su zo ziyarar masallacin annabi amma zuwa ziyarar annabi a ina suka gano wannan a karatu wannan bid'a ne kuma wai da shawar ran ake wannan taron yana zaune ya cika ya kam radiyallahu anhu yake magana wannan ya tashi gabatar da makala ya ce kaza ya ce kaza ya zauna azmal ali halifa na kila yake mana kissa cewa an tare ana conference wata rana wai za a soke ko a kawo da kan musulmai ga baran bauta saboda a faranta wa yahudawa a ce babu bauta a duniya malamin da ya tashi gama lakcar abin mamaki balarabe ne ya gama sai ka na tuzo ta kisan na kama wata zan dawo kanta ina ba da misali ne sai aka dawo shehu ibrahim abin magana ne kun shi zai magana baba shehu yana tashi da zalla sai ce abin mamaki yau ga balarabe ga balarabe jikan ismail ibn ibrahim shi yake kokarin soke bauta ya ce babu ita ga baka fata kuma yana tabbatar da ita shehu ibrahim ya zame shi da ɗanyen kara inda kun kula a cikin kalma biyu shehu ya zane shi ɗanyen kara balarabe jikan annabi ismaila shi yake soke bauta abu biyu faɗa nan su larabawan dama wa aka yi bautar ba su ba ba irin su milano alhabashi aka kawo kudin bauta ba ne ba irin su wahashi aka kawo kudin bautar ba ne duk ba baɗa 'yan fata ba ne 'yan afirka iyayenmu da kakanninmu su aka yi suka dinga bauta a gurinsu su laraba ba ka aka yi ba ne to su larabawan da aka yi wa bautar sun manta 'ya'yan waye su ba 'ya'yan annabi ismailu ba ne 'yar na na hajaru baiwar na na saratu wadda ta ba annabi ibrahim ya sa aka yi ta aka haife su su laraba ina ne gindinsu ina ne tushensu na na hajaru baiwar na nasaratu matar annabi ibrahim da ta ba annabi ibrahim kyautatta saboda ita ba ta haihuwa ta ba ta kyauta ta yi sadaka annabi ibrahim ya sadaka da hajaru tana matsayin baiwa bai yanta ta zama ya ba ta haifi annabi isma'il kakan larabawa ku gane abin da ke nija shi ne shafi ya ce abin mamaki ga balarabe jika na isma'il yana soke bauta ga baka fata ya zai tabbatar da ita shau ya zane shi ɗanyen kara a cikin kalmar biyu radi Allah ta'ala ne ba ba kenan yau ai karatun sai a bakin sa yes radi Allah ba ba wani tada hankali ba jijiyar wuya tun daga na aka tafa shi tsanyen kara ai da garuwan sun sannan shi ya dora da zanta cika wasiƙa ta mai kwanan mamu kan tata alhamdulillah wanda suke samun karatun sun mamu to a nan ma irin haka ce ta babu aka taru conference wai za a soke zuwa ziyara annaba a madina ko kuma akalla a sa alhazai su canja niyya in za su su je da niyyar ziyarar masallaci annabi ba ziyarar annabi ba aka yi ta maganganu kowa ya tashi ya faɗi nasa hujjoji ya zauna wannan ya tashi can sai wani taɓo shehu ya ce ba kuma ya ce kowa ba to sun san shi sun san duk sanda ake magana ta su ci ƙarshe in yi kasa ba mai ikon ɗorawa a kasa an yi irin haka a wajen cire makamin ibrahim daga inda yake a matsar da shi da shehu ya magana ba wanda ya isa ya kana magana kuma da aka ce ba a yarda ba aka zo a cire injiniyoyi suka ce in aka taɓa makamin ibrahim ka ma rushe za ta dole aka bari na ma shehu ya cika tawa haka aka yi anan ma ba wai ce kuma ba shehu ibrahim sai dogara sanda sai miki sai ce huwa hibbu ibrahim qarja azairan li ahmad khairul alamin wa shakira faman kana yulhun lil madinati zairan siwahu fa inni jitu amada zaira lahul ka'abatin lahul masjidul a'la fadaha mushiduhu wa aqada'ahu rawdal jinan mujawira shehu ya tashi yana cewa huwa hibbu ibrahima ni ne nan masoyi ibrahim karja a za'irar li ahmad khairul alamin na zo ne in ziyarci manzon Allah ta yarda da kai ni ban zo ziyara masallaci ba ba shi kana ba ziyara annabi na zo wa shakiran na zo don in gode manzon Allah in masa jinjina in sai rasulullahi mun gode da abin da kai mana faman kana yin hurin madina ta za'irar suwahu in an samu wani yana zuwa madina don ya ziyarci wani ba annabi ba wai zai ziyarci masallaci ko wani abu ya je ya tayi fa inni jitu ahmad za'ira ni da nazo da ziyarci annabi ne ba in ziyarci masallaci ba na kullu masjid ala kuna zancen wani masallaci waye gina shi waye dauka shi na waye masallacin ba dan an raba shi zuwa ga annabi masallacin ne da shi na ungon da ɗaya ne bulillika ne kawai aka gina daga sama zuwa ƙasa sai ne kawai dan yana na annabi ne fa ya daraja har ya zama na biyu daga cikin masallacin duniya ko la tusaddu rihadu illa ila salati masajida al-masjid al-harami wa masjid hadha wal masjid al-aqsa kuma da karatu a ciki abin ne ba gun saman yanan sai a zawiya alhamdulillah mun gode Allah da ya ba mu shehu rahi shehu rabbi Allah ne kasar salatu gaba ɗanin take ya ce na zo ziyarar masallaci na waye masallacin dan waye daraja lahul masjidul a'ala masallacin madaukaki na sani ba shi sa ya daukaka kuma ma bari ka ji saboda kasaikin manzon Allah da isa abun Allah wa aqada ahu rawdal jinani aljanna fa yaje ya yanko kuloti guda a aljanna zai shimfida masallacin sai ka taba sun wani masallaci da kuloti aljanna yake cima na manzon Allah yace ma baina baiti wa minbari rawdun ne da aljanna tsakanin daki na da minbari na da nake hawa ina hudu ba dausayi ne a cikin dausan aljanna ko gobe ka shiga wannan gurin aljanna kaje shi da shawran yake santi yana santuran nan ya je masallacin ya shiga gurin ya ce o'o ikon Allah kaga na ta arzikin annabi wa adkhulu jannatin na'im wa lam amut bi yumna habibi za ku bugatin ni'am yau ka gani na shigo aljanna ne ma ba mutu ba aka ce ba a shiga domin sai an mutu ni kuma ga na ciki wa adkhulu jannatin na'im ga na shiga mutu na shiga aljanna ne ima wannan amut ko ba riga na mutu ba to ya aka haka yace bi yumna habibi saboda albarkar masoyina ne saboda na shigo dausayin nan ne za ku muga yakin ni'am na gama samun ni'ima ƙarshe makura ce hazan shehu ibrahim in ba ka raba ido a cikin hadisai yanzu ya kai ba wata wata halaka ba nake ni sai ka rasa ina ido fa ya aka aka shiga aljanna ba mutuwa sai kai ta wahala baka san da yake nufi ba sai kana bin hadisi ka gani ka ji abin da yake nufi a shi in kai wasa ma wata zuciya ka yace ya tsotsi da hannun daman Allah ka ji wata arabi za ta sako a kanka ka rasa inda za ka ka ji tsama ta kama ka amma da ka leƙa hadisi sai ka ji Allah yana cewa sai ka ji manzo Allah yana cewa rukunul yamani yaminul lahi bangaren dama daga kofar Ka'aba jikin katanga Ka'aba daga bangaren dama wannan rukunul yamani din nan yaminul lahi hannun daman Allah ne wannan gurin nan shahu ibrahim ya je yana awaki sai tsotsi gurin sai ya ce uqabbil yumnal haqqi jalla jalaluhu li ahzuwa hazuwa hashi ka ganin nan ina tsotsa hannun daman Allah saboda in yi koyi da manzon Allah sai ka tsaka ya aka haka ya kwaruta ya kwaruta ya kwaruta wallahi a hadisi ne Allah manzon Allah ne ya ce hannun daman Allah ne gurin sai kana da cikin hadisi amma kun ba ka wata ba da kai mun gode Allah a takaice shehu ibrahim radiyallahu bai taba rufan madina dan ya je ziyarar wani masallaci ba shi ziyarar annabi yake tafiya yi ziyarar annabi yake tafiya yi radiyallahu ta'ala ya je aikin haji sau goma sha bakwai ya je umara ba musallin safinta ba ta fi ƙidaya ya je ziyara ba ko niyyar umara a ciki ta ba ƙirga 1973 shawar radiyallahu ya baro madina karo na ƙarshe daga nan bai kuma ba radiyallahu ta'ala daga nan bai kuma ba 1973 mun gode Allah malam namu da ya tashi daga nan da shi aka wannan aikin hajji ita ce aikin hajji da shehu ya kama aikin hajji ba kwana saboda zai da isa aka yi shela ce duk wanda yake da iko a wannan shekarar kai bada a hajji ba shi a shi ban kwana za alhamdulillah lokacin yayan sa shi mara abdulhamidi ya yi biyu tafiya maka har an yi addu'a kuma Allah ya ɗauke shi sai gaba shi har kujera ya tafi amalinsa aka yi wannan aikin hajjin wanda shi ne shi wani ƙarshe da Allah ta'ala alhamdulillah farzuku ne la'auda ya rasulullahi ka azurta ni dawowa an ƙara gaishe ka mansuran da dai ka in kuma dawowa gaban ka ina abince maka wata ƙazi kullama kana lillahi min wa'adi kuma ka biya min duk abin da nake raina a gun Allah na daga bukatu duk bukatun da tule a gaban ubangiji ka biya su ka biya bukatun anta allazi ma ataka dahar muntasirun illa wa faza bi nasri kai ne ya rasulullah kai ne kai ne kai ne wanda ba a taba ba a tsawon zamani a ce ga wani mai neman taimako ya zo gaban ka bai koma da taimakon ba duk ran da wani ya zo gaban ka ya ci da bukatu sai ya koma da samun biyan bukata to kar a fara da kaina ba a taba ran da wani ya zo neman taimako kuma bai samu ba ni ma ka a fara kaina illa wa faza bi nasrin ghayra munhasib wa zaka sare bihin rukban anka wannan shine abinda dukkanin masu hawowa dabba su zo gurin ka suka ya shahara a tsakaninsu kowa ya ce an zo gaban ka an faɗi bukata biya take tuni magan na zo fala'ura akhibu ya rasulullah kar abai kar ka bari a gani na zo fa biya mun bukata ta ba wa khairul khalqi li wazari bayan kai na dauka a matsayin mai mara mun baya ya karfafu bayana in umtu lam umsaran min inda daha idan na koma ban samu taimako daga gonka ba ya rasulullah fa ma aqulu ya akramal arsal bizumali ya rasulullah in na koma zan ga mutane na in ce na zo gabanka na faɗi bukata kuma na kuma bata biya mini kuma zan ga jama'a ma a ƙudu da khairul khalq shehu ibrahim da kake ganin sa ya san yadda ake shiga fada annabi ya san yadda ake cikakken bambaɗe ne ya ƙware a wannan in ya zo ga maza Allah ya dinga rarashi kai ka san ma an biya bukata an gawa yana ga masa yanzu ni in zo gaban ka rasulullahi bayan abin da ya shahara bayan abin da ya shahara a cikin jama'a ta ba taɓa zuwa gaban ka an koma ba zai bukata ba kuma ni zan koma ba ya bukata ta to me zan ga jama'a na koma to kai kai musu amsa ba shi an da tausa amsa ba shi ka san ku annabi zai gari kasai ta wani to muna tawassuli mu ma ya rasulullah muna kaddara kan mu ga mu a gaban rabaka duk bukatun da suke rayukan ubangiji ka biya su in utana utana mai izafa wa aquliya akramal asal zumar amma ta juri bi nasirin kharike waka fa ya rasulullahi kawai mana ka biya mun bukata ta irin biyan bukatar da yake gigi da tunanin mai tunani wanda mai tunani sai ya kasa ganewa waka fa shikenan auce gurin kawai auyar ji aljaru min ka gaira muntasiri ko kwa dai ka fi ganin a ce wanda ya zo ya fake da kai ya kowa bai samu taimako ba wanda ka gafi subhanallah ha shaka an tuhurima jarar ha shaka tuhurima jarar sha'irar Allah ya tsari kiyar Rasulullah Allah ya kiya sheka Allah mai kiyaye a ce da yau ga wanda ya zo fake da kai tuhurima kuma ka haramta masa biyan bukata Allah ya kiyaye sha'irar bayan ma na fake da kai sai da na zuba baitika na yabo a gabanka bayan ba a taɓa zuwa gabanka an yi yabo ba kai kasaita ba ran da ka abu ibn zuhairin ya zo ya yabo a gabanka kasai ta ka gwada masa na farko da ka ce jininsa ya halatta da inda gan shi a kawo ma kansa amma a rannan ka ce ka yanta shi kar a kashe shi